الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله wa ‘yan waka man da yadda aka saba cikin watan ana walwale wa shubuhohi wanda galibin ‘yan bid'a su ke kirkiro wa ƙarya su jinkira ta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wani abu wanda ya faru tare da manzan Allah da wani sahabi ko wani labari haka daban dai wanda bai inganta ba min jihatar riwaya wa diraya kuma su tabbatar da shi a matsayin abin dogaro to shine wannan malamin wanda aka yi sani da Ali ibn Ibrahim wanda asalin shi dan Misra ne kuma doktor ne a ilimin hadisi kuma yana cikin ɗaya daga cikin masu sanatu da almajirai a wata ma'ahad a misar ma'ana manyan makarantoci wanda ake karanta su da anwa'ul ulum wanda ya shafi bangaren shari'a ta addinin musulunci to shine tsara wannan littafin dangane da bayyana mutane kariyar makaryata ko kuma manahutin masu manahuti a cikin addini wanda suke tabbatarwa abu bai inganta ba a cikin addini kuma ga abin da inganta ne su kyale shi yanzu daga cikin abubuwan da ya hakaito mana kaga ya hakaito mana isosi guda biyu go da isar da take cewa cewa ai an halitta duniya ne daga hasken manzon Allah wannan bayani ya wuce akan ta cewa kirkire wannan kirkire ne na ƙarya shi manzon Allah kan ma ba da haske ba aka yi ballantana kuma a halitta duniya daga hasken shi kasancewar shi annabi da haske aka halitta shi ma wannan ma ƙarya ne ba da haske ba aka halitta shi ya huta ne daga zuriyar annabi adam alaihi salatu wassalam annabin Allah kenan na farko yanzu malam bayan ya kare wannan kuma yayi mana bayani akan cewa akwai hadisi na ƙarya wanda ya zo ta hanyoyi kamar kusan biyar zuwa shidda cewa wai haske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon bayyana shi ya bayyana ne a huskar mahaifin shi ko daga baya kuma intikali daga jikin baban shi zuwa shi manzan Allah sannan kuma suka kawo ta kissa wanda suka jingina wa baban manzan Allah dangane da wata mata dangane da wata mata wanda tawa baban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tai wanda shi kanshi tayin da tai ma ba abu bane wanda ya dace a ce an kwatanta baban manzan Allah da shi dangane da wannan matar saboda matar a yanda aka ka a kissar ta nuna ita ba mutum ne da girki ba kaga kwatanta mahaifin manzan Allah da matar da ba ta girki ba shi kanshi su ga dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu malam kuma zai mana bayani akan kissatu kalamun nabiyyi ma'a rabbihi lailatul isra shine wannan shi kuma wata kissa ce wanda ake hakaitowa mutane wanda take nuna cewa wai zantan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da ubangijin shi a daren da ya fahiya nan in sun ce lailatul isra kaman sun kawo kalma ce tankisiya kamar rage wasu aka yi lailatul isra wal mi'raj su ne daren da manzon Allah ya yi tahiya daga makka zuwa baitul maqdis daga nan kuma ne ubangiji madaukakin sarki ya aiko wata dabba da ake ce da ita buraka ko ya hauta ta kai zuwa sama da shi ya tike hada zuwa sama ta bakwai kamar da hadisai ingantattu suka nuna haka duk da su yan bid'a sun nuna cewa ya ma huta sama ta bakwai ne za mu zo dai insha Allah subhanahu wa ta'ala bayani akan duk abin da ya kumshi wannan bayanin malai yake cewa qissatu kalamin nabi ma'a rabbih lailatal isra hawla aqaihi lil anbiya zantan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tare da ubangijin shi a daren Isra'i da Miraji a bangaren kyautar shiga annabawa ma'ana labari ne wanda yake bada labarin cewa annabi ya yi zance tare da ubangijin shi ma'ana ya haɗu da Allah shi kenan ko lokacin da ya hauya zuwa sama ko a daren da aka yi isra'i da mi'raji nassun qur'ani ya ka suratul isra sunna ta manzon Allah ta tabbata sun cewa ne an yi mi'raji wani abubuwan guda biyu wajibi ne akan duk musulmi yarda da shi tsakanin yan ahmadiyya su suna ga cewa annabi ya yi mi'raji ne a mawalki ba a walja ba kadi ba gani wa sabida ragewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa da daukaka shi eh wannan kisan laksa ne ta akwai wata da ake ce da ita majallatu tauhid wanda aka buga ta a Rajab hijira tana da shekara 1424 ma'ana yanzu shekara ta nawa kenan shekara ta 23 za a ce kenan ko ko da hudu ma za a ce ko shekara ta 22 za a ce kenan ko da buga ita wannan majalla to mu yanzu ba maganar majalla ba muke ga littafin su kutub a gaban mu shine za mu karanta malam yake cewa nuwasilu fi hadha tahzir taqdim al-buhuth al-ilmiya al-hadisiyya lil qari al-karim yace musadasuwa mutane wajen tsoratarsuwa mutane da gabatarsuwa bincikekkika na ilimi wanda ya shafi bangaren ilimin hadisi ga bawan Allah mai karatu mai girma hatta ya kifa ala haqiqati hadhihi al-qissa hal ya tsaya a bisa kan haqiqanin wannan qissa allati ishtaharat ala alsinati kathirin min al-u'az wal-qussas wadda ta bayyana ta watsa a bisa kan harashinan da yawa daga cikin masu wa'azi da masu kistoci yace wa qissatu kalamin nabi ma'a rabbihi lailatul isra haula aqwa'ihi lil anbiya yace kissar da take nuna zantan da annabi ya tare da ubangijin shi a daren isra'i da mi'raj bangaren kyautar shi ga annabawa ja'at fi kitabin ta zo cikin wani littafi mansubun ila sahabiyyil jalil wanda aka danganta kissar cewa ta zo ne daga wajen kulura a mahammansu bai ce an dangana ta ba riwayar bai nuna ma cewa ta zo daga wajen wani a su waɗanda suka rawaito riwayar suna ne suna dangana ce zuwa wani sahabi wanda yake mai girma wanda ake ce da shi ibnu abbas ibnu kin bi ma'ana abdullahi kenan ko rabbi allahu anhuma Allah madaukakin sarki yarda da su da shi da baban shi wayu samma al-isra wal mi'raj lil imam dini abbas rabbi allahu anhuma halima wai aka rubuta wani littafi wanda ake ce da shi al-isra wal mi'raj ga babban malami sahabi na manzon Allah wanda ake ce da shi Abdullahi ibn Abbas ma'ana wannan littafin na Isra'i da Mi'raj kai tsaye ma wai an samo shi ne daga Abdullahi ibn Abbas kadiwa ga magariyatawa to bari ka ji malam yace kare su ta kare ce qultu he nace Muhammad ibn Ibrahim kenan go al-Hafiz qultu he nace wa huwa mali'un bil kadhibi wal ababil wannan abubuwan wanda suka jingina shi zuwa wannan babban sahabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kanshi ya mishi addu'a yace Allahumma faqihuhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil wanda ake ce da shi haburu hadhihi al-umma wanda shi ko iya tafsiri na alqur'ani a sahabban ma kansu kenan ba ma wasu ba kuma wanda suka zo bayan su yace ba abin da yake cikin wannan littafin zaka samu a cike shi da ƙarya da fannannuka wanda suke masu tarin yawo wa ibn abbas bari'un min hadha al-kitab alladhi ishtahara abdullahi dan abbas ya kubata da wannan littafin wanda ya watsi ya bayyana wanta shara ya warwatsa a duniya bi sigari hajamihi duk da littafin ba babba bane dan karami ba shi da yawa haifu ya hatawi ala sittin wa arba'ina safahadan duka littafin da ake ce mishi al-isra wal mi'raj kin libni abbas rabbi allahu anhu ya tattare ne a bisa kan takarda 46 littafin da ya tattare takarda 46 littafin a magana guda malami ya shahi magana guda yana magana akan mas'ala ɗaya shahi babi ba ba ba da yake to ya yi safaha hamsin ko tat to shi duka littafin ma ya tattare ne ne safaha arba'in da shida ma duka littafin ma tun daga wani gwaji zuwa ƙarshen shi mana yake cewa wa raksi samani ko kuma ka ce wa rukusi samani kuma ban da wannan sai suka yi araha wajen kuɗin sayi suna so ne ke nan mene alifita na su tuntashar wa shahar suna son fita ce mene ka watsa a duniya sannan kowa ya san eh dai ubangiji madaukakin sarki ya ajiye wasu mazaje wanda annabi ya bada labarin su duk inda ƙarya take sun bi ta sun makure ta ko a ina take wasu mazaje ne manzon Allah ce ba za su gushe ba wannan duniyar tana nan suna bayyana a cikin wannan al'umma ta za su bayyana duk wani abu wanda Allah yake so a yi za su tabbata su suna ga manzon Allah kaskantawa wani mai kaskantawa bayya kuma ya tadda su bayya su tadda su walaƙancin ne walaƙanci bai a masa komi annabi ya ce hatta ya ati amrullah wa hum ala zalika hal al'amarin Allah su suna akan bakan su kuma wannan al'ummar annabi ya nuna cewa tana hutuwa ne daga yankinka daban a wata ruwa da za su hutu daga sham sai ya hutuwa da wata kabila malamai suka ce a kowane lokaci akwai wasu ne wanda kawai su kokarin su kawai karewa sunna da manzon Allah da yaki da duk wani abu wanda ya sabawa karanta su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fahimtar sahabbai da aikatawar sahabbai insha Allah subhanahu wata'ala muna tunanin muna daga cikin irin al'umma yake cewa wa hatiwa ihi ala ajaibin munkiratun kuma wannan littafin ba abin da ya tattare bayan karamta shi da shafin takarda 46 ya tattare kana ji a bisa kan kayan mamaki kuma a bar kyama a musulmi abin da yake cikin shi kayan mamaki sannan kuma da abin kyama ana ta abin kyama ma'ana da ƙarya yace yadda nilu biya al-qasas masu son su ba da labarurruka suke karkata zuwa gare shi wal da masu wa'azi qulubal awam dan su janye ne ne hankalin gama garin mutane an ta al-awam yani al-juhala minan nas jahilai daga cikin mutane waɗanda ba su yi ba karatu ba su yi ba ilimi kuma ba su zama tare da malamai masu ilimi kullum tare suke da malamai yan bida kullum tare suke da mutum mai iya zance wanda zai zo ya taka maka kissa a baki ba babu aya babu hadisi to kaga wani aiki ne ne wannan kaga zai mai da ma kwalluwa bayan babu wani abu da za ka samu na fa'ida sai dai lalata ma kwalluwa to mana yake cewa da gangam suke karanta irin wannan abubuwan na kayan mamaki da kissosi dan su janyo zukatan mafi garin mutane ma'ana wanda ba su da ilimi fafi safaha a safaha ta talatin da biyar cikin wannan littafin mun gani wanda ake shirki ne ne al-isra'u wal mi'raj libni abbas radiyallahu anhu sannan zuwa safaha ta talatin da shidda zuwa safaha ta talatin da biyar yana so nuna maka dibi in wannan littafin da ya hudu baka san shi ba to sai ka du sai ka koma asalin inda shi ma wannan malamin ya dauko ka lura isal dangane da ya nuna musu ƙaryarsu kuma ya nuna musu malamai sun yi magana akan wannan kisar ba ta inganta ba to in ka koma asalin littafin wanda ake ce mashi al-isra'u wal mi'raj lil imam ibn abbas radiyallahu anhu ma ita zaka samu wannan bayanin yanzu wanda za mu yi shi yanzu a sabaha ta 35 zuwa sabaha ta 36 zuwa sabaha ta 37 man ita ja'at qissatu kalamin nabi ma rabbihi hawla ata'ihi lil anbiya wannan kissa wanda ake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi zance tare da ubangijin shi a ɓangaren kyautar shi ga annabawa haisu nusi ba ilan nabi inda ake dangana ta zuwa ga annabi kalura inda ake dangana ta ke zuwa ga annabi annahu lailatul isra'i wal mi'raj wannan abin ya faru ne a daren da aka yi isra'i da mi'raji rufi alahu al hijab annabi an ɗaukaka mishi hijabi mun gani an ɗauke mishi hijabi wa kallama rabbahu kuma annabi ya zance da ubangijin a cikin zancen da ya da ubangijin shi faƙa da ya ce ilahi kuna saurara annabi ya ce ilahi abun bauta na wa sayyidi shugabana inni as'aluka shay'an ni ina so tambaye ka wani abu qala Allah ta'ala suka ce sai Allah madaukakin sarki ya ce mishi wa izzati wa jalali na rantse maka da girma na da buwayata laqad alaitu ala nafsi ni da kaina na dau alƙawari na yi rantsuwa ne da kaina min ƙabli an aka luka adam kayan an halitta annaba adam biya alifai amin da shekara dubu biyu ni da kaina na ɗau alƙawari kayan in halitta annaba adam da shekara dubu biyu Allah ta sa'alu ni sai an illa uqbitu ba za ka tambayi duk wani abu ba komai sai na baka yan uwa kwantunan hadisi ingantacce wanda al'imamu muslim ya kashe wanda maka asibatu salatun nabi annabi ya ce sa'alutu rabbi salatan fa a'afani itnan wa mana'ani wahida shi wani hadisin menene sahihi da bagale ka bari ka shi kuma wani dama akwai hanyoyi malaman hadisi suka inda za ka gane hadisin ƙarya ya ga da farko ma kayan a gane masu a saka rato sai ya saba hadisi sahihi al-muttafaqu ala sihhatihi allazi la khilafa fihi sai ga wani hadisi wanda a marawatan dukkan sai gambe sai ga ya faɗi sabanin wannan sahihi da wannan kalkanin ma zuwa saka rato shi kawai da kaga hadisi ya saba sahihi to daga ran ma kawai hadisin ne dashi jare da kaji abin da yace wai Allah zai miki ni da kai na dama ya rantse ta faɗi izzati wa jalali ba na rantse da girma na da buwaya na wallahi da man nayi alƙawari nayi rantsuwa cewa tun kahin in halitta annabi adam da shekara dubu biyu ba yanda za a yi ka tambaye ni wani abu yana baka fa qultu yanzu zai tambaye yana ce manzo Allah yake ba da labari kenan a kisar go ilahi wa sayyidi ya abun bauta na ya mai gidana ko shugabana wa maulaya sargina khalaqata adam bi yadika ka halitta annabi adam da hannunka wannan ma wata kyauta ce wanda kamshi wanda ba awa ba kowa wana fakata fihi min ruhika kuma da kanka ka busa mishi rai kai tsaye wannan ma kyauta ce wanda baka ba ba kowa wa asjadta lahu malaikatuka kuma ka sa mala'ikun ka sun miki sujada wannan ma kyauta ce wata khasta ibrahim kalila sannan ka rike annabi ibrahim a matsayin badadin ka nan ce badadi shine wanda ka hiji fiye da kowa wa kallamta musa takaliman kuma ka yi zance da annabi musa kama nasta alqur'ani wa kallama allah musa takalima kawo annabi musa zance zance wa rafa'ata idris makanan aliyya kuma ka ɗaukaka annabi idris matsayi wanda yake madaukaki wa aɓaita dawo da zabura da kaji kasan saɓin ne ka ba wa annabi dawo da littafin zabura wa gafar lahu zamban aziman kuma ka gafarta mishi wani laifi wanda ya mai girma wa aɓaita sulaiman mulkan azima kuma ka ba annabi sulaiman mulki wanda yake mai girma wa sakharta lahu al-ins wal jinn wa tayr wal wahsh wal rih kuma ka hore mishi mutane da aljannu da tsuntsaye da namomin daji da iska yana hawa ta kai shi inda ta ga dama in ba kuma ta bago wa khalaqata Isa bi kalimatuka kuma kan hadisi annabi isa da kalmar ka ma'ana kasancewar da kace zama kawai ya zamo wa bima faddalita ni kama faddalita haula ito ni kuma da me ka fifita ni kamar yadda ka fifita wa'annan wanda na sanu yanzu ni kuma me wa'annan duk sun samu wani abu to ni me na samu ni yanzu na yi fifiti na akan su ya yi da kaji ka san tafi ne na qala allah ta'ala ba shi aje ba magana mai daɗi ba sai dai amma kuma magana ba ta da hujja amma ko aje maganganu ne wanda za su girgiza Allah madaukakin sarki ya mashi ya Ahmad ya kai Ahmad in kuntu khalaqatu Adamu bi yadi in ka ce ni na halitta annabi Adam da hannuna faqad khalaqatahu min faqad khalaqatuhu min dinin to ai da yin gure na halitta yo da yin gure na halitta shi kuma menene kai kana ganin wannan girmamawa ce wa khalaqatuka min nuri wajhi kai kuma na halitta ka daga hasken girma na da iko na wasu daga cikin malamai suka ce kalma ayi wani kinaya na halitta ka daga hasken fuska na kan kuma ce malamai suna da tafsiri guda biyu akan alwayu akwai almu'awwiluna su suna ga duk inda aka sifatul wayi to me za a dauke ta kullu shay'in halikun illa wajahu dukkan komai mai kariya ne komai halaka ne da ne sai su ce illa qudratu kenan in a tafsiri ne na yan bid'a ka gane na halitta ka ne daga hasken ikon mu kuma tafsirin mu na sunna shine na halitta ka ne daga hasken huskata saboda nassun hadisi ya nuna Allah yana da fuska. Ina ba daban ba yauta, kuma nassun Qur'ani ya nuna ne kullu shay'in halikun illa wajhahu ma alwajh. Fuska. Allah ya nuna yana da fuska yadda amma bai la kai bi yadin wala tashbihin wala tamthilin wala tashbihin. Ba za ka iya gane yaya fuskar take ba amma kuma wajibi ne akan ka kai Allah yana da fuska. Domin mun fassara shi ne akan abin da yake zahirin nassi na hadisi da abin da yake zahirin nassi na alqur'ani kamar yadda al-Imam Malik yana mana hannunka mai sanda dangane da duk inda muka isko sabbobi na Allah a ƙura'anance kamar su wa qalatil yahudu yadullahi magalula kuma mana aka an tasjuda lima ka lagadu bi yadayya kaga Allah ya nuna yana da hannaye guda biyu san kuma yahudawa sun ce ai hannun Allah a rike dai da Allah ta mishi musu raddi ya ce ban ya dawo ma ba su ba tani yunfiku kai bai sha a'a ba ma hannu ɗaya ba gare shi Allah hannu a biyu gare shi sai dai hannun Allah a shimfiɗa suke yana cewa ne yanda ya ga dama to nan za mu fassara shi ne a tafsiri na sunna in na halitta annabi adam da yimbu to ai kai na halitta ka ne daga hasken huska wa in kuntu ittakhadtu ibrahim qalilan in na rike annabi ibrahim a matsayin badadi faqad ittakhadtuka habiban kai kuma na rike ka a matsayin habibi ba ai ga ganin ne kuma aka yi wake da shekara to dukkan malaman fiyu da malaman sunna da malaman tafsiri sun yi ittifaki akan alqalilu afdalu min alhabib yanzu kaga anan daga inda zaka gane ƙarya ne su bisa san ba cewa daga tambayar ma da annabi kasancewa shi kanta annabi ya san cewa alqalilu shi ita ce ga ka rike annabi ibrahim a matsayin badadi to ni kuma wani matsayi na samu to idan na rike annabi ibrahim a matsayin kalili kai kuma habibi na ne ma bayan ma a ƙarme da shi to daga nan ma za ka gane ƙarya ne wal habibu afdalu min al kalil su yan bid'a suka suka ce shi kuma masoyi yahi al kalil wa in kuntu kallamtu musa takaliman in nayi zance da annabi musa zance ma'ana mun tattauna da annabi musa fa kad kallamtuhu min wara'i hijabin ala turi sina ai nayi zance da shi ne ta bayan hijabi ma'ana shamaki kariya ba yana gani na ba kawai zance na ne yake yi a bisa kan dutsen turi sina wa turi wa gidalin مسدور في رج منشور والبيت المعمور والسقف مرفوع البهر مسجور كون والدور شين كمان كم هذا والتين والزيتون يتني وطور سينين وشين أكن سينين لنون كم أكن سينا بالأخ أكن شيء أكن ألبك بيدك ما أنا تين سينين سينا كمان أكن سوى إلياس كم أتين منه آلياسين كم بغاني بقى وسلام على الياسين أقرأ لها ابن كثير وسلام على الياسين وسلام على آل ياسين قراءة الورش كما ذكر لك النبي كما سنة دين كما قال سورة الإسراء أنا سمت سورة الإسراء أنا سمت كما سورة الإسرائيل سورة الإسراء أفهم سورة الإسرائيل هذا يا دلم كما ذكر يا إن كنت لك من ذا الله صلى الله عليه وسلم wakallamtuka ala bisaqil qurb bi ghairi hijabi sai annabi Musa na yi zance da shi ne a tsakani na da shi akwai hijabi wasu daga cikin malaman sira sun ce dubu saba'in amma bai inganta ba min jihadin riwaya to kai kuma na yi zance da kai ne a bisa kan shin hudar kusantaka kuma ba tare da hijabi ba gani da ni da kai ba Allah ya ce mu shi kariya ba bari mu je da ku jini wa in kuntu rafa'atu Ibra- idrisa makanan aliyya in ka ce na ɗaukaka annabi idris na kai shi matsayi wanda yake madaukaki fa inna ma rafa'atuhu ila sama'in rabi'a bakin sama ta hudu ne haka wani ɗaukaka shi wa rafa'atuka ila makanin lam yasil ilayhi ahadun ghayruka na ɗaukaka kai zuwa gurin daban da kai babu wata halitta da ta taɓa zuwa yanzu kai da kai wa in kuntu ubitu sulaiman mulkan azima ko a abaitu sulaiman mulkan azima wa in kuntu a abaitu sulaiman mulkan azima in na zamanto na ba sulaiman mulki wanda yake mai girma fa qad ja'altu laka al-ardu masjidan wa turaba dahura na sanya maka kasa duk inda kai sallah sai kuma na sanya maka kasa karkaka sai duk wanda ya rasa ruwa to duk inda kai taimama sai ita ka zo ne kyautar da na baka tahi mulkin da na ba annabi sulaiman wa in kuntu a'aqaitu Dawud zabura in ka ce na bawa annabi Dawud zabura faqad a'aqaitu ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ai na baka sab'an min al-masani tana da tafsiri guda uku wasu daga cikin malamai sun ce Fatiha ce dan kalma ja lokaci sannan na baka Qur'ani mai girma wanda babu wani littafi wanda na ba wani dan adam wanda yake Qur'ani a daraja da girma wa fihi suratul Fatiha a cikin alkur'ani aka samu suratul fatiha wa suratul baqara da suratul baqara wa suratul ali imran da suratul ali imran ma qara'aha ahadun min ummatika wani ɗaya daga cikin al'umman gabi to ba karanta wa'annan surorin illa gafartu lahu dhunubahu ina gafarta mishi dukkan laihin shi walau kanat mislu zabadul bahar ko da yake yawan yawan kun watte ku a yawa dukkan teku na duniya ina kun wasu ko da ya kai ya yawan ta zinin shi zan gafarta mishi wa adadun rama ko da zinin ka ya kai yawan duk wani rere na duniya duk wani rere da kasan na duniya a cikin kasa kago wa in kuntu khalaqatu isa bi kalimati in na zamanto na halitta annabi isa da kalimata faqad shaqqaqtu laka isman min asma'i kai kuma na tsago ma suna daga cikin sunayena wajja arutu ismuka ma a ismi kuma na sanya sunanka tare da sunana la yaqulu abdun la ilaha illa allah illa yaqulu muhammadur rasulullah walam wa man lam yuqirru bi risalatika duk wanda bai tabbata su da annabi dalka fala aqbilu minhu amalahu bana karɓar aiki wannan haka ne tabbata wannan magana babu ƙarya mun yarda da ita gara kuma na gama sunana da sunan kashi wani haka nan in ka dauki ran sallah da sunan Allah da na annabi ayati in ka daukar mashahada anan sai in ka dauka da igama haka in ka dauki wani guri a Qur'ani duk wanda mun yarda da wannan to amma sai sai wa man lam yuqirru bi risalatika duk wanda bai tabbata su ba da kasancewar ka kai manzo ne ba makaryaci bane Allah ya aiko ka bayya bisa kan aqidar yan makka wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala Allah ta kulka fa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah madaukakin sarki ya karyata su wa huwa fil akhirati min al kafirin duk wanda bai tabbata su ba da manzancinka ran lahira zai zo ya ganshi a cikin tababbu وقصة كلام النبي مع ربه حول أطائه للأنبياء قصة da take bada labarin zantan da annabi ya tare da ubangijin shi a gehin kyautar shi da aka yi dangane da annabawa lailatul isra wal mi'raj to yanzu zai fara maka bayani kuma awradaha al imam ibn iraq fi tanzih shari'at al marfu'a an al akhbar al mashru'at al mawdu'a da kyau bala gaji sunan da tahimma sai rika cewa shari'a ta addinin musulunci daukakekkiya me yake nuna shari'at al marfu'a al kitab wa sunna an al akhbar al shari'at al mawdu'a daga labarruka mummuna na ƙarya wanda aka kirkiro wani ke jana malamin ibn iraq mahaukatin malami ne na hadisi duk wata shubha ta hadisi ya warware maka ita Allah ka tartar da mu ya kawo shi a mujalladi na farko safaha ta 155 ya sake kawo shi a safaha ta 169 fi hadisi bin abbas al-dawi a cikin wannan hadisi na abdullahi dan abbas dogo kun ga yadda yake ko haisu balaga kamsata wa sab'ina wa salatu ni atu satara wanda in ka lissafa ya kai satara 375 وفيه بعض الزيادات kuma a cikin wani hadisi ma akwai wani bangare na ƙari Allah ke nusi bat ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda suka jingina zai zuwa manzan Allah annahu qala suka ce wai annabi yace ma sami'tu shay'an qab alaz wala ahala min nijmati kalamillahi inna lillahi wai suka ce wai a ƙarshen annabi yace ban taɓa jin wani abu tunda nake wanda yake mai daɗi wanda yake mai kajiya ratsa ma jiki kai ka sai kaman kana shan halawa wanda ya yi daɗi kaman wannan rera waƙar na zancen Allah. Min nijima da kalamillahi kamar rera zancen Allah. Ku lura sun ce nijima asalin kalmar ana hudu da ne daga waƙa. Sami'itun nijima ya ne sami'itun ne sautul muganniya. A ƙa'ida ta nahawa in ka koma lisanul arab kamar yanzu kai tsaye ka ce sami ito ne jimatun ba abin da ake iya fahimta a harshen larabci ka ji waka malura an niji mata kuri an niji mata bin nun walga wal mim wal tau kadiba gani ba a kisar ba diba ziyadar da ta zo ta wai tun da nake ban taɓa ba jin wani abu ka lura wanda ya yi daɗi ya yi daɗin daɗi kaman wannan muryar ta zantan Allah sai kwatanta kuma zantan Allah da matsayin ne kamar rerawa ta waka inna lillahi fasta anastu ilaihi min lazazati najmatihi sai na nema mai hira da shi niman dan san baki na saboda jin daɗin wannan zantan da shi nake so niman mai zante da shi inna lillahi wa inna ilaihi hatta kallamtuhu bi biha jati kan na zanta su da shi nima na so ko ta bukata ta na dan faɗi mishi wani abu wanda nake so amma sirri ne dai bai faɗi ba ne ne mun lura a riwaya yadda ta kawo fa qultu hinati waye yace hinati hmm manzon Allah ya rabbi ya ubangiji innaka ittakanta ibrahima khalilan lalle kai ka rije annabi ibrahim a matsayin badadi wa kallamta musa da kaliman sannan kai zance da annabin musa zance wa rafa'ata Idris a makanan aliyya kuma ka ɗaukaka annabi Idris a matsayi wanda yake madaukaki kamar yadda nasin Qur'ani yake wa rafa'anahu makanan aliyya wa ataita Sulaiman mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kama nasal Qur'an bizalika wa ataita me yake cewa rabbi habli rabbi habli mulkan la yanbaghi a ba ga nan bane yana cewa to haka ne ko rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ma sha Allah barakallahu fik annabi Sulaiman a nassun Qur'ani ce ya ubangiji ka bani wani mulki wanda bai dace ba a ba wani dan adam ko a bayan mutuwa dan saboda kai ne mai badawa babu mai bada in ba kai ba ina bada man fahimta kuma kamar yadda ya zo cikin riwaya al-Bukhari lokacin da manzon Allah ke bada labari cewa yana cikin sallah ko wani aljanni ya zo mishi da wani garwashi na wuta ko yana so ya shagalci manzon Allah daga sallah annabi ya ce Allah ba ni sa'a da na haka ya na shaƙe shi hali da na ji sanyin lallare saboda tsabar aljani ya sha wuya an matse shi sai ya zubdo lallare manzo Allah ta in ba dan falaula da'awatu aki Sulaiman in ba dan addu'a dan uwana Sulaiman ba da na daure shi daga cikin wani gimshiki daga cikin masallaci a wayi gari yaran Madina su zo su rika da shi ko kuma a wayi gari kowa ya zo ya gan shi to he na tana addu'a annabi Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai naga Sulaiman ne wanda in aljanna ya mace laihi sai ya kama shi ya daure shi da haka barin bar mashi hakkin shi mun dora wannan ya inganta shi hadisi ne sahihi sai suka ce wai wa ataita Sulaiman mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai annabi ya ce wa Allah subhanahu wata'ala ka ba wa Sulaiman mulki wanda yake mai girma wanda bai dace ba a ba wani bayan shi kamar yadda shi Sulaiman ke roƙa wa ataita Dawud zabura kuma ka ba wa annabi Dawud zabura ba mali ya rab to ni kuma mai gare ni ya rab ya karo muku ziyada ne mun gani ta waccan riwayal wanda in kullura an kawo wani abu a in kullura a waccan riwayal ba aka ba ma sami itu shay'an qabba alaz wala ahla min najmati kalamin lahi ba ka ba ko fasta anastu ilayhi min lazazati najmati kun ga ba aka ba ko hatta kallamtu bi hajati duk ba a waccan riwayal to wannan shine ziyada wannan sauran kalkumanta riwayal farko ma duk annabi ya wa Allah wannan bayanin ko ya kai tsokacin shi wajen al'ali ƙisatu ƙisat ƙulci he na ce wala ƙarja a fil ƙisatin lati a wura da ha ibn iraq tabbas ya zo a cikin ƙisar da ibn iraq ya kawo ta min ha daga ciki a cikin littafin shi tanzihu shari'a min ha fi kita mil ƙisa daga ciki akwai abin da aka cike ƙisa ma nusiba ilan nabi yana so nuna muku hallo wannan ziyada hallo akan ta ma akwai ziyada daga ciki akwai abin da aka jingina ke zuwa ga manzan Allah ya ce summa aqbi ilayya min ba'di hadha bi umurin lam ya'zalli an uhaddithukum ko kuma summa aqba ilayya min ba'di hadha bi umurin lam ya'zalli an uhaddithukum biha sannan Allah madaukakin sarki ya malalo mun wani abu mun gane ya malalo mun wani abu ko ya mishi wani abu ko ya faɗi mishi wani abu ko ya bashi wani abu in an ce aqba shi ne a malalo ma wata ni'ima ina mutumin da ya kaɗo maka ruwa ya zo wajenka shi ma ya ce aku zuwa ilaika da ma ina mutumin da ya buga ya ma buƙatar ka shi ma ya ce aku zuwa ilaika hajjatuka duk wani abu wanda wani zai ma na karam shi ake ce da shi min abu ba sannan a wannan ziyada dai annabi ya ce sannan Allah sai ya malalo min wani abu bayan wa'annan al'amarrukan na baya wanda na roƙe shi wanda muka tattauna da shi wasu al'amarruka ma wanda bai ban ba uzuri ma da in zantar da ku da wannan abin da ya bani yana nin Allah ba shi wata ni'ima ya yi wani asiri da shi ya ba shi wata kyauta wanda ya hana shi ma kada gawa mene kowa a cikin al'umma shigo falamma ahida ilayya ahadahu a lokacin da ya min alƙawli ya zuwa gare ni alƙawlin shi wata raka ni ma sha Allah mun gane ahida ilayya ko suka yi alƙawli da Allah ya ba shi dokoki ayi kaza kala ayi kaza ko duk wani abu da wanda ka sani na nassin shari'a yanda suka yi da Allah yace wata raka ni ma sha Allah sannan ya bar ni baki iya abin da Allah so sun mastawa ala arshi sannan ya daidaita a saman al'arshin shi su bi hana hu bi jalalihi wanda tsarkin shi ya girmama da girman shi wa waqarahu da girmamawa shi wa izzihi da girman shi nazar ina daga kai na kallata fa iza qadihi la baini wa bainahu ina daga kai an kare tsakanina da shi ban na gani a hausa abin da nake so ku gane a a duka kissar da aka nuna me suke tabbatarwa cewa annabi yayi ne kenan ya ga Allah ido da ido mun gane ai ko akwai wani tawili wanda ya wuce wani a lokacin da muka gama abin da muka gama da Allah ya bani abin da ya bani ya yi alkawali da ni abin da ya alkawali da ni ya kare da ni shi kenan kawai ina daga kai sannan sai da bai a saman al'arshi ka lura tare da girman shi da girmamawar shi da ɗaukakar shi ina daga idanuwa na yi na gabar na ganin shi an kare tsakanina da shi a hausa ma'anar da wannan kissar take bada bayan zantattukan da suke masu yawa ba za mu iya a kai dole ba duk da kuma a kissa mun ga labarin cewa dai abin da suke so su ce anan annabi ya ga Allah kuma duk abin da ƴan maulidi suke faɗa da kake ji a maulidi da kake ga suna ta ai annabi da ya ga Allah ido da ido da wannan kissosin da suke kafin kissosin da tsaya ku ji hanyar da suka inda a ce mutum yana karatu kayan kumya ne a matsayin ka na malami billahi al'azim ya sar da a ce mutane suna karatu wallahi kayan kumya ne a matsayin ka na malami ka zo taron mutane sun yi dubu kar ka ga mutane kissa ta ƙarya akwai karamomi na manzan Allah wanda suka inganta ka je ka yi bincike ka koma littattafan sunna ka samu sai ka ba mutane labari akan duk wanda zai zaburo ma haika sai yana cikin littafi kaza wani ya inganta shi wani ya saha shi wani ya hassana shi to bari ka ji mana yace a Hausa abinda suke so su rudi mutane cewa annabi ya ga Allah cewa kuma manzan Allah ya wuce sama ta bakwai cewa ya keta teku kaza yayi kaza mana yace wa fi awwalil qissa a cikin farkon qissa ila ya aka ila a riwayar ta farko daga waka ce maka rawata wani sai ba ilan nabi suwaye suka jingina magana da zuwa annabi ba ka ba ila suwaye suka ce ba sani ba innan nabiya sallallahu alaihi wa sallam duka su gin riwayar suka ce lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi kara tabbata a gare shi wajada rabbahu hina kashafa hajabuhu mustawiyin ala arshihi fi wa qarin wa izzihi wa majadihi wa uluwihi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Allah shi lokacin da ya yi hijabin shi wannan kalmar ma muna da ja kan lokacin da ya yi hijabin shi akwai ruwaya sahihiya wanda ta nuna cewa da Allah zai yayi hijabin shi da duk wata halittoci da kasance wanda suke na sama da ma da sauran duk da sun kone saboda girma a lahira magana yi kawai Allah ne zai ga dama saboda tausayin saboda rahamar shi zai yaye mu ganshi gwalgwadon irin yaye wanda za mu iya gani to bari dai amma za mu iske insha Allah hina kasha ajabuhu a lokacin da Allah ya yaye hijabin shi ma'ana ya yaye kenan da ganin da manzon Allah zai kenan ko mustawiyin ala arshi yana mai daidaita a bisa kan al'arshin shi fi wa qarihi cikin girmamawa shi wa izzihi da buwaye shi wa majadihi da girman shi wa uluhi da daukakar shi har zuwa ƙarshen kissa to wannan riwayar mun ji cewa annabi ya wuce sama ta bakwai abinda za mu fara fahimta ko na biyu kuma cewa ne ya ga Allah da idanun na uku ya bada wasu labarurka cewa Allah ya yayi miki ne hali hijabin shi to insha Allah subhanahu wa ta'ala he ku biyo mu he ku ji at-takhrij wa at-tahqiq lil qissa to ita wannan kissa daga cikin littattafai na sunna ko kuma daga cikin manyan malamai masu wallafa littafi suwa suka zo da wannan kissa to ga nan malam zai ma da yadda at-takharij na farko takharij a wannan littafi aka zo da wannan kissa bayan wannan kuma zai ma ta haƙiƙi wa ya inganta ta ni aka ce akan wannan kissa ta inganta ko ba ta inganta ne haƙiƙanin labari الحديث الذي جاءت به هذه القصة حديث da wannan kissa ta zo da shi akarajahu ibnu mardawi wasu daga cikin malamai suna ta ibnu mardawi wasu suna ta ibnu mardawi a garaje hu ibnu mardawi fi tafsir a cikin tafsirin min hadisi bin abbas daga hadisin abdullahi dan abbas kun ga wadda riqu wahid tun da aka fara rawaito shi daga ina ka rawaito shi sai dai abu guda ne halar zuba magani ba rijalu sana ai matani ne suke faɗi ba to ina sanadin yayi min ɗariƙi maisara to an ware wutuwa daga hanyar maisara ibnu abdirabba ana ce da shi maisara ibnu abdirabba kaza ji tanzihi shari'a kaman haka ne ibnu iraq ya kawo a cikin tanzihu shari'a a mujalladi na farko safaha ta 169 wa aka rajahu ibnu hibban fil majruhina haka al-imam ibnu hibban ya fita da wannan riwayar shi ma a cikin littafin shi al-majruhin a mujalladi na uku safaha ta 11 kala shi kuma yake cewa akabarana muhammad ibn bashara dutut kaji wani suna ko bashara dutut bashara dut bashar dut ko kuma bishar dut bashara dut an niswi kala حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا محمد بن قداش المعتل قال حدثنا علي ابن قتيبة عن ميسرة ابن عبد ربه أكرشي شيما رواية لغينا تتجي ميسرة ابن عبد ربه ita ma wasan riwaya wanda aka samu daga Abdullahi dan Abbas ita ma ina da tuje daga Maisara ibn Abd Rabba qala shi kuma yake cewa haddathana Umar ibn Sulaiman ad-Dimashqi an Ibn ibn Muzahim an ibn Abbas marfu'an an samu wata hanya ta ba shi Maisara yake cewa shi kuma wanda zan tasiri shi shine Umar ibn Sulaiman ad-Dimashqi ku rika rubuta suna shi kuma ya samu daga Imam Ibn wanda tabi'i ne ibn Muzahim shi kuma ya samu daga Abdullahi dan Abbas marfu'an shi kuma ya dauka hadisin yace daga Annabi kaga ya abin da suka ce ko to yanzu abin da zamu gane kissa tana kewaya ne akan mutane guda uku ku riki saboda muna so ne ka gane mu zo a take mu ga cewa wa'annan rijalu sanadikin da aka kawo ana karɓar riwayar a bisa kan ilimin manyan malamai na hadisi ko ba a karɓa sannan maganganun su ana kawo hujja da su ko ba a kawo me haqiqatul amr me bayani akan sai ku rike sunayen to da farko kenan sunan wa zamu hada rikewa maisara ibnu abdi rabba to daga nan sai shi ma wanda ya samu magana a wajen shi wane ne Umar ibn Sulaiman ad-Dimashi shi kuma Umar ya samu daga wajen wa Abbas ibn Muzari shi kuma ya samu labari daga Abdullah dan Abbas kenan al-qissatu tatadawwaru ala salasati ashkas qissa tana kewaye ne a bisa kan mutane guda uku da Maisara da Umar ibn Sulaiman ad-Dimashi da al-Imam Abbas min tawattar ruwaya kuma akwai Humayd ibn Zanjawai kurke shi shi ma sannan akwai Muhammadu bin Qaddash al-Mu'til sannan akwai Muhammadu bin Basharadud Muhammad ibn Basharadud to yayin mu saurara mu jike nan ne malaman hadisi suka ce akan qala ibn Iraq fi tanzihi shari'a wannan babban malami wanda aka hitani da ibn Iraq wanda ya rubuta su littafin tanzihu shari'a wanda ya rawaito shi a mujalladi na farko ko kace ya kawo shi a mujalladi na farko safaha ta 169 yake cewa aka raja ibnu hibban ibn adam min ibnu hibban ya fita su da wani yanki daga cikin wannan hadisi ba riwaya da dukkan ta ba gane wani yanki kar kuma sai riwayar ta zo ta hanya guda biyu kenan ko yake cewa qultu he na cewa hadha ijmal wannan kaman yana cikin babu na maganar malaman hadisai shine yake dunkule magana kana ji ko ma karfa salina wannan ijmalan ma karfa salina ne shine ya dunkule abin da muka rarrabe ne ai kaga kisal an gata ta hanyar ta daban-daban to ya ce ibnu hibban ya rawato bangaren guda kasan kenan go ina kina yake ni kasa eh a kabarana muhammadu bin basharadu go annisuwi kenan go ko annisuwi kada haddathana humayd bin zanjawi to wannan shine kisar da ibnu hibban ya rawato kenan go ibnu iraq yake cewa haisu bayyana annahu akarajahu fi kitabihi al-majruhin inda yake mun bayyana mutane cewa ibn hibban ya fitar da wannan riwayar a cikin littafin shi wanda aka yi sani da al-majruhin la fi sahihihi kal wani yace ai an hudo riwayar a cikin ne sahihu ibn hibban a a al-majruhina littafi ne ya tattare dangane da mazajen da aka soke su kalura wanda suke da illoli wanda take wajabta cewa ba a karɓar riwayar da kaji ma sunan littafin da aka kasa kasa lalle ba masu gaskiya bane hadha bin nisbati li musannafat ibn hibban wannan an danganta shi ne zuwa don mutane su canza cewa ibn hibban malami ne na hadisi kuma ya wallafa littattafai da yawa idan aka ce ibn hibban ya kawo ta in aka yi shiru wani ya iya ce a cikin ne sahihu ibn hibban tun da shi ne littafin da ya dauka gashi shi yake cewa to ba a cikin sahi ba a cikin ne almajruhina amma qawlu ibn iraq amma fadan ibn iraq akhraja ibn hibban qibatan minhu da ya ce ibn hibban ya fitar da wani yanki daga cikin wannan riwayar fa huwa ijmalun malam ya saki ta sama magana ne ya dunkule maganan na biyan nisbati lil mata in an danganta zuwa mata ne a ƙarshe kowa daga cikin su riwaya ina take fikewa abdullahi dan abbas ko ba ku lura ba mata ne wai da wanda daga shi annabi riwaya daga ina take fikewa daga abdullahi dan abbas fa ibnu hibban ya arifu madanul hadisi bi dole shi ibnu hibban malamin hadisi ne kuma ya san matanin hadisi duk tsawon shi ka lura yace wa dalilu ala haza dalili akan wannan magana da nayi annahu ba'da an zakara hadhihi al-qibba min hadith ibn abbas bayan shi ibn hibban kin ya bada labari cewa daga yankin wannan hadisi wanda shi ma rawaito daga abdullahi dan abbas min dariqi maisara tabni abda rabba an umar bin sulaiman qala fa zakarahu bi dulihi he zanu duka mazajen da suke cikin riwaya he yake nuna cewa ibn hibban ya san duka mazajen da suke cikin riwaya sai dai amma kasan ne ne ba ta lokaci ne ya san kahin aje nan ma wanda ya fara karɓar riwayar ma daga wajen Abdullahi dan Abbas ba karɓar riwayar ina sauran wanda suka karɓa kuma a wajen kai kana magana akan Maisar a gaba za ka zo kan shi Maisar a wajen wani za ka zo wajen Umar bin Sulaiman ad-Dimashqi shi kuma daga wajen wa daga wajen al-Imam Mubahaka bin Muzahim shi kuma daga wajen wa daga wajen Abdullahi dan Abbas yake cewa akara hazikirahu he tsamati ambatan duka ma marawaita me yasa ya ce li shuhuratihi inda min man kataba al-hadith saboda hadisin ya bayyana kowa ma ya san shi a wajen duk wanda yake rubuta ilimin hadisi wa talabihi da wanda yake neman hadisi ma'ana duk wani mutum wanda yake rubuta ilimin hadisi da wanda yake neman ilimi cikin ilimin hadisi to ya san wannan mazaji to ya ga me zai zano su da kawai tahsilul hasil ne zai tahsilul hasil mi halu duk wani mutum wanda ya zo wani abu wanda yake tabbatacce sai yake ce muku wai ala dole ya tabbatar muku to so ne yake koyi yo ai annabi Muhammad Allah ya koyi da kuka ce yana ce to wai annabi Muhammadu ba Allah bai aiko sai kuka ce bai aiko na ce wai to wai yanzu annabi Muhammadu ba Allah bai aiko to in ka matsa da wani to sai kai ka kore malaman usulul fiqh haka suka ce tahsilul hasil nihalun duk wanda ya zo ya isko abu a tabbata kuma yake fama da tabbatar da shi to so ne ya kore shi ko ya fita kwaskwari ma kamar yadda Abdul Jabbar ya tabbuka da walwala abu kuma sai nan da shekara guda Allah madaukakin sarki ya shirye su da shi in kuma ba mai shirya bane Allah ya raba mu da bala'in shi da kai da shi kullu he na ce ثم بين الإمام ابن هبان سنة الإمام ابن هبان هي بيّن سوى وانا حديث في اللبدهنج المجروحين إلا الحديث مثل الحديث bayan ibn hibban ya san duka mazajen da suke cikin cikin wannan riwaya sai ya ki zano talura me yasa yake saboda dukkan wanda yake cikin ilimi na hadisi ya san kuma ya san matsayin kuma ya san halayen sai ya ce to hadisin kada aje ko ina ma yana da wata illa wanda ta wajabta cewa ba a gida shi da aka tambayi ibnu hibban to me illar ta shi fa qala yace maisar ibnu abdi rabba in ba ku san shi ba ana ce da shi maisar ibnu abdi rabba al-faris mutumin faris min ahli daura yana daga cikin wata kabila da ake ce da ita daura kana min man yarwal mawdu'at anil asbab ya zamanto daga cikin mutanen da suke rawaitowa hadisan ƙarya kuma daga wajen mutanen kirki wanda ake karɓar riwaya ka zo ta shubaha ne wuyar warware ba yanzu example ka gani sai ce ya ji hadisi daga wajen Umar ibn Sulaiman wanda kuma tare suke ko ka gani tare suke kuma so bashi ne na karatu wai zai miki karama ba wanda zai miki karama kuma an san Umar ibn Sulaiman shi ma matsayin shi malami ne kuma yana karɓar riwaya kaga anan ai biri yayi kama da mutum go to shi kenan yanzu idan ya ga Umar ibn Sulaiman ba a karɓar riwaya to ba ibi ne yanzu ya ba kuma a wanda suka yi zamani da shi wani sika wanda ake karɓar riwaya shi galura irin kirkirin hadisi na ƙarya galura ya ce wani ya gaya mani kaga in baka mance ba kai ka san su da wani gari guda suke ko kuma a suna ziyara ko sun sha gamuwa ka iya koya miki riwaya to shi kenan haka bibi riwayoyin shi ya ka samu cewa akwai wasu diyawa daga cikin mazaje wanda suke karɓar riwaya a wajen waɗancan jan sai suke saba zancan da kuma shi yake karɓuwa kuma da'iman ba sau ɗaya ba ne ba sau biyu ba malam kaji hanyar da ake gane makaryata ba ya zamanto daga cikin waɗanda suke rawaitowa ƙaryayyuka na hadisi sai su jingina shi zuwa tabbatattun mutane wa ya ba ul mu'ubalat alas siqat kuma yana ɗora hadisai mu'ubal kun san hadisai mu'ubal ba ko ban muku ba isa kadan a cikin wannan eh ban muku ba nake su ba hadisin da za ka samu cikin riwayar an samu an samu wasu daga cikin marawaita kaman uku haka wanda kuma ba ambaci ba sunan ko kuma a'a sai aka tsallake to dan me za a tsallake me ya kamata ai a bayyana su dan a san da cewa ana karɓar ruwayar su ko ba a karɓa suna cikin eh, irin hukumcin da za ka iya gane hadisi wanda yake mungabe ko hadisi makabu'i ko hadisi istaqab wanda yake mustaqib ba hadisi wannan saqab hadisi saqab kuma da mu'abalat duk za mu samu damar mu yi bayanin su insha Allah za a yi bayani ma sama da haka dan kalin bata lokaci ko kuma wa yaba wal mu'abalat ala istiqad yana daukan hadisi wanda yake da mu'abalat ma'ana wanda an tsallake sunayen wasu ba ambace su ba kuma sai dora su akan min istiqad mutumin da ne ba san ba hakikanin ya yake kadura sai juye sai ka wani kambacin shi ya sa gurbin saboda tsoron kada bayyana muku shine ne ku kira da hadisin shi tunda dan ba ya rabu da shi ba karbar riwaya ila hasala alkhair kuma galibi ruwa da yake rawaitowa shi galibi dabi'a shi kawai shi ruwa ya ce kawai ya kwade ta kuma da ne akan alale ya ka hadisin da in kai kaza za a baka lada kaza ko in kai kaza za a baka aljanna kaza ko in kai kaza za a kare ka daga wuta shi galibi wa zajaru an shar ko ya tsawata su daga kan shar duk wanda ya kaza Allah ya ce zai mushi azaba iri kaza annabi ya ce za mu shi azaba kaza la yahillu kitabata hadisan ibnu hibban ya ce to ku saurara ku ji tunda kun gane shi yana kirkirar ƙarya ya jira ta zuwa mutanen jirgi ko yana ɗaukan hadisi ma'uza ya jingina shi zuwa asibata ko ya ce to la ya hillu ke tabata hadisan ya halatta ba duk wani mutum ya karɓar riwaya ya rubuta zantan shi illa ala sabilil i'tibar ya dai a bisa kan hanyar lura da me yace ina fata mun fahimta me yace to an samu wasu sun haɗu irin abin da ya wadi kuma suka samu daga mutanen jirgi sai a ga sukan su tare da zantan shi ba dan shi ba mun gane to irin wannan ka'idar murwafa a ko da yaushe ba in ka kari waya taka in ba a samu wasu mutane wanda suka kari waya irin taka ba a gida mun gani la ya hillu kitabata hadisa huni na illa ala sabilil ba sai dai ka kawo mutane akan hanya ta lura kaman wani lokacin da ya ce kaza kana so ka nuna ƙarya shi to wani shi ma irin na kaza ne a hausa dai ba karɓar riwaya shi to kaga mun sami illa nawa kenan illa guda kenan ko qultu na ce ma'ana aliyu al muallif ثم أخرج ابن هبان هذا الحديث دليلا sannan ibn hibban sai fitar da wannan hadisin dalili ne ala anna maisarata ibn abd rabba yarwi al mawdu'at kaga anan mun tabbatar cewa wannan wanda ake ce da shi maisarata ibn abd rabba yana rawaitowa hadisai na ƙarya wa zakara kibata minhu sai ambaci wani yanki daga cikin shi sun makara wa zakara ai maisarata ibn abd rabba maisarata ibn abd rabba yake ba da labari hadisan dawilan wanda makarantar shi ya zano hadisi dogo shi kisantar mi'iraj shabihan bi ishiri na wara kasan sai da ya kawo kaman takarda ashirin wadda take magana akan isra'i da mi'iraji dangane da tattauna al'annabi da suka yi da Allah shi wai jirgi daga Allah ta lura ba daga abdullahi dan abbas ne ba daga umar ibn suleiman ad-dimashqi ba ba daga wajen al-imam bahak ba ba daga wajen abdullahi dan abbas na'am wa allala ibnu hibban ibnu hibban yace wannan kissa tana da illa tana da matsala adamu zikrihi lil hadisi bi dolihi saboda ma yana ga babu ma wata fa'ida cewa alhi an ambata hadisin dukan shi saboda rashin ambatan hadisin dukan shi da tsawon shi ai su kala akarahu zikrahu me yasa ibnu hibban baka rawato ba hadisin dukan shi tun daga farko har karshe tare da cewa mutane sun san ka san shi yace akarahu zikrahu ni ina kyamar ma sun ɓata lokaci na in ambata hadisin min matanihi ila sanadihi li shuhratihi inda man kataba alhadith wa talabihi saboda bayyana shi kuma da daukaka shi daga wajen duk wani mutum wanda yake rubuta ilimin hadisi kuma da duk wanda yake da neman hadisi yana ga kenan zai bata lokaci ne akan zana su mun samu illa guda a ina a cikin littattafai guda biyu tanzihu shari'a go kuma da ina kuma da almajruhin na ibnu hibban sai kuma littafi na biyu za mu ji shi ma waye mutunkin kuma me yace akan wannan mutum mai sarata ibnu abd rabba kurje sunan shi aure da hul imamu al-bukhari fi kitabihi abu afa usajir al-imamu al-bukhari sayyidul muhaddisina shugaban masu hadisi ya kawo shi a cikin littafin shi abu afa usajir a tarjuma ta 355 sun makala al-imamu al-bukhari yace mai saratu ibnu abd rabba yurma bil kadhib kuri ya lo wani tarma na al-Imam al-Bukhari maisarata ibnu abd rabba yurma bil kadhib yace maisarata dan abd rabba ana jiwan shi da cewa shi magareti ne ba yana nan ana jiwan shi ba ma'ana magareti ne shi ma yake rike inda al-Imam al-Bukhari yace yurma bi kaza yurma bi su'il hibs yurma bi qillati al-fahm innaka jawa dukan dan haka al-Imam al-Bukhari ma yace ne ba karbar riwaya shi nawa muka samu kenan biyu na uku daga cikin malamai wanda suka kawo riwayar aure da hul imamun nasa'i al'imamun nasa'i ya kawo shi shi ma a cikin littafin shi a du'afa wal maturukina a tarjuma ta 570 sun matsala sannan al'imamun nasa'i ya ce mai sarata ibn abdi rabba maturukun shi mai sarata ibn abdi rabba maturukun ai an kare shi ba karɓar ruwaya shi fa'idatun ga wata fa'ida wannan fa'idar kalkumanta dama an mana bayani a baya ka'idar al'imamun nasa'i kun tuna ta aiko me ka'idar shi ko guman wannan ne shi wani al'imamun dara gudun shi ma na al'imamun dara gudun shi kuma na al'imamun nasa'i kalkumance wanda sai kawo ka'idar shi a baya kun manci bara a karanta fa'idatun kulut sai na ce aliyu kenan ibnu ibrahim hazal musabala inda nasa'i wannan hanyoyin na ganewa cewa wani ba karɓar riwayar shi ko wani an kyale shi ko wani ana tuhumar shi da ƙarya ko wani yana da raunin harda ko yana da kaza kaza yace da hu ma'anahu yana da ma'anar shi ai su qala al-hafiz ibn hajar fi sharh an-nukhba inda al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin nuzhatun nazar ko wanda sharhi ne na nukhbatul fikr ko a safaha ta 69 yake cewa mazhabun nasa'i fahimtar al'imamun nasa'i da ƙa'idar shi mun haɗe ta ba ku rige ba Allah ya turuka hadisan rajul hatta ya ji tani aljami'u ala zargi shi bayya barin mutum a matsayin ya ce ya fasa aiki da ruwa shi sai duk malaman hadisi sun ce bisa aiki da shi tukun shi ma ya kwatsa ma'ana al'imamun nasa'i a malaman hadisai shi ne yake da sauƙi a kan kuwa shi baya gaugawar cewa matarukun ko kuma kazzabun ko kuma sayyi'ul hifz ko kuma muttahamun bil kazib ko yurma bil kazib a sai ya ji ya haya ibnu ma'in sai imamu dara uduni sai imamu bukari su al-imamu malik sai imamu ahmad ibn hanbal sai imamu shafi sun soke ga yace to wannan shege ba mutumin girgi ba dan haka to al-imamu nasa'i wanda ya duk malamai sun soke ka to kan daga baya goya musu baya ya ce wannan mutuma ba a karban riwaya shi dan haka kenan maturuki na hudu aure da huddara guduni fi kitabi al-imam ad-dara guduni a cikin littafin ad-du'afa wal matarukina sunan sai da littafin al-imam an-nasa'i tarjuma ta 510 thumma qala sana al-imam ad-dara guduni yace maisarata ibnu abdi rabba bi bagdad maisarata ibnu abdi rabba bagdadi shi maisara ibnu abdi rabba mutumin bagdadin shi wannan yace farisi ne go na san za ku yi iltibasi a lokacin nan farisi ta kadai daga baya kuma aka samu bagada da ma'ana da da iran da iraka ne ne ƙasa guda ne da turawa na mulkin mallaka suka zane ne sai suka raba su ba eh dan kusan da haka kenan go yake cewa shi kuma an zaid ibn asala kitabul aqal kadiba kitabul aqal li daud ibn al muhabbir wani malami ana ce da shi daud ibn al muhabbir tasnibahu a littafin da ya rubuta wanda ya dasa mashi kitabul aqal yace shi maisara ibn abdirabba yana karɓar riwaya ne daga zaid ibn aslam kun san zaid ibn aslam go jikan abdullahi dan mama sun goyi rike shi ko suke ruwayoyi ko duk muna kashi aigo fa'ida tun ma ne ta hallo ga wata fa'ida ita ma goyi rike fa'idar al'imamu da da gudu ne don matsallake ta ya tawahamu malla da raya ta da hubi hazal fan wanda bai kware ba dangane da wannan fannin na ilimin hadisi zai tsammanin cewa anna ibaratar dara gudu ne hazi abinda al'imamu dara gudu ne ya lura a nan لا تدل على الجرح أبدا نوني أكن سوى ياسوكي ولا يدري أن مجرد ذكر اسم الراوي فقط شي بي سان بتي وكاو كاو وسونا مروسين كدai kin ma يدل على انه متروك او جان الامام الدارقطني ya nuna cewa an wasa aiki da shi يدل على ذلك قول الامام البرقاني go قالت محاورة مع ابن همكان go لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني أفى الله أني وأنهما للمتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيننا وفتقرر بيننا وبينه ألا ترك من أثبته على هروف الموجم في هذه الورقات وانا من يدي الأكج ثم ذكر الإمام الزهبي بالميزان sannan hanya ta biyar wadda take nuna cewa wannan hadisin na ƙarya ne hadisin da ake cewa manzon Allah ya hau hutun sama ta bakwai ya je sun yi zance tare da ubangijin shi ga malaman hadisai nan suna magana akan cewa wannan kirkira ne ƙarya ne babu inda aka nuna cewa manzan Allah ya huce sama ta bakwai babu a riwayoyi ingantattu bakin sama ta bakwai sun mazakar al'imam zahabi bil mizan sana'ar imam zahabi ya bada labari a cikin littafin shi al-mizan a juz'i na uku safaha ta ɗari biyu da biyu sannan safaha ta ɗari dubu shida da ɗari da ashirin da tara illatun ukura wata matsala daban-ban da matsaloli na baya a matsalolin baya ne a ƙasa mai sarata ibn abdi rabba ne illa shiridi mataruki ne ba aiki da shigo yana karɓar ma- yana kirkira magana ta ƙarya ya jingina zai zuwa mutumin kirki dan ya watsa muku shi bana ku kasa gane ko kuma yana ɗaukan hadisai wanda suke mu'abalat wanda ba a jere bane kan lura akwai tsallakewa wasu mazaje wanda ba a san ba su ai sai jingina sai zuwa ne al-asbab mutane tabbatattu wanda sika ne ana karɓar riwayar su kuma ba makareta bane malam al-imam az-zahabi yace ku saurara ku akwai ta illa daban ma a mujalladi na uku safaha ta 202 da safaha ta 6129 yace illatun ukra li hadhihi al-qissa fa qala umar ibn sulaiman umar ibn sulaiman ad-dimashqi an az-zahab fa zakara hadith al-isra bi lafz al-mawdu ya zano hadisin isra'i da mi'raji da lafazi wanda yake na kirkiri yace wannan lafazin da aka ka cewa annabi ya yi isra'i da miraji har yaje wannan gurin yaje wannan kirkira ne babu shi a riwaya ta hadisi bayan wannan wa aqarrahu al-hafiz ibn hajar fil lisan ibn hajar al-asqalani shi ma ya tabbata zuwa al-imam az-zahabi a cikin lisan al-mizan mulura da inda kaji an ce malami wa aqarrahu wannan kina ya riga wannan kina an an tambaye ka da da al-imam az-zahabi da ibn hajar wa ya riga wani zawo eh al-imam az-zahabi ya riga ibn hajar zawa masha Allah a mujad ibn hajar ya tabbatar dangane da abin da al'imamu zahabi ya faɗa cewa umar bin suleiman a sai ya samu ruwa daga al'imamu bahar shi ma wannan ƙarya ne mun gane sannan ya tabbatar a cikin littafin shi wanda ake ce da shi lisanul mizan a mujalladi na hudu safaha ta ɗari uku da hamsin da shidda ya sake kuma rawaito a hallu a ya sake kawo a hallu a safaha ta ɗari da ta dubu da ɗari bakwai da talatin da ɗaya sannan ya yi gaba hallu ya sake rawaitowa a safaha ta ɗari shidda da tamanin da biyu mala ya ce wa jihazar ta haƙiƙ haka malhaji zani da wannan tabbatas wani manya-manyan maharratan hadisai guda biyu masanan hadisai kaiwa makwara a ilimin hadisi al'imamu zahabi ibn hajar al'azagalani malamai suka ce duk ilimin ka da kai na hadisi in baka karanta ba littafin mutum guda hudu to baka yi ba ilimin hadisi a gaba zaki na farko ibn hajar al'azagalani na biyu الإمام الزهد نأوك الإمام الخبيبي البغدادي نهدو ككرة لدن ابن الصلاة idan baka karanta bayan littattafan a ilimin hadisi to ka ware amma halin zuba kai sabata hiya ce kai dole ne ka san littattafan su dole ka ne wannan ba wai nema bane to shine ma ne yake cewa ka ga bi hazar ta haqiq da wannan tabbata su wanne haka malhaji zan zahabi al-imam az-zahabi da ibn hajar al-asqalani suka yi hukunci ala hadisi da kissa a bisa kan wannan hadisin wanda ya kai wannan kisan fi lailatul isra wal mi'raj bi annahu mawdu'un suka ce wannan hadisin hadisi ne na kirkiri ibn hajar al-asad alani a duniyar ilimin hadisi ba wanda bai san shi al-imam az-zahabi duniyar ilimin hadisi al-imam ad-darqutni duniyar ilimin hadisi ba wanda bai san shi ba al-imam an-nasa'i duniyar ilimin hadisi al-imam al-bukhari malam jawhar da bukhari ba sun ce wannan hadisin hadisi ne na ƙarya malam yake cewa fa'ida wata fa'ida daban al-mawdu'u watakila wasu ana ta hadisi maudu'i yace ba su san ba mai ake da hadisi maudu'i yace to barin haɗi makalo wata fa'ida da yace in an ce al maudu' yace huwa al kadhib al mukhtalik al masnu' shine ƙarya wanda aka kirkiro ta aka tsara ta wa huwa sharru ba'id wa aqbahu a ka'ida na ilimin hadisi ita ce mafi sharri a ra'ifan kuma ita ta himuni mun gane babu a ilimin hadisi abin da ya himuni wanda malamai suke Allah wada da wani abin kamar mutum ya kirkiri ƙarya ya ce jiji ya ce jece ko ka kirkiri ƙari aka ce abdullahi dan abbas ya ce kayan aje ga annabi mu lura ba kirkira ƙari aka jingina sai zuwa tabi'i ma ko wanda ya san girman zinin ya Allah barantana tabi'i tabi'ina barantana sahabi barantana manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa tuhramu riwayatihi ma al-ilmi bi wadi'i kuma an haramta cewa ka karbi riwaya a wajen duk mutumin da kai ko ka sani ko ka karanta cewa wannan mutumin yana kirkiro hadisi na ƙarya duk mutumin da aka tabbata yana kirkiro hadisi na ƙarya to duk ulama uljarhi wa ta'dil sun haramta cewa haramun ne ka karbi riwaya wajen al-imam al-bukhari yana bisa ta wannan ka'ida al-imam ad-darqutni yana bisa kan wannan ka'ida al-imam an-nawawi yana bisa kan wannan ka'ida al-imam al-burqani yana bisa kan wannan ka'ida ibn hajar al-asqalani yana bisa al-imam az-zahabi yana bisa da sauran malaman da makaranta na ba sai al-imam as-suyudi ko sanan dai abdurrahman ibn al-jawzi haramu ne akan duk wanda ya san marawaci makaryaci mai kirkirar ƙarya kuma ka karbi ruwaya a wajen shi bayan ka san cewa shi makaryaci ne ai ma'ana kana sawa'ul ahkami wal qisas wat targhib wa ghayriha wasu daga cikin malamai suna shubha yace wai in an tabbata wai hadisin ba'ibi ne ko kuma mutumin an san ba'ibi ne amma irin hadisin da ya rawaito yana kwaɗai tasowa ne akan in kai kaza za a baka lada kaza ko in kai kaza za ka kare mazini kaza wannan babu laihi in raunin ba mai yawa bane ya iya karba yace wannan ƙarya ne duk ɗaya ne raunin in dai wannan mutum an tabbata yana bala ƙarya kuskuren shi yayi yawa yace haramu ne akan duk wanda yake karbar riwaya ya karbi riwaya a wajen shi yace sawa'an kana al-ahkam ya zama to hukumta hukumtan da za ka karba hukumci ne wanda ya shafi bangaren shari'a wal qisas ko ta kissa ce a ce daga shi wa targhib ko kwadai taswa akan mutum yayi kaza za a bashi lada kaza to dukkan hukumtin ɗaya ne a Hausa kenan ina masu cewa wai malaman hadisi sun yi ittifaki cewa ya halatta a yi aiki da hadisi da isi wasu fabilatil ahmad jeno aiwa wai malaman hadisi sun yi ittifaki akan ya halatta a yi aiki da hadisi wajen faralal aiki to wajen faralal aiki nan abin tambayar to daga wajen waka da wato abin da ake so a gane cewa ai bai tabbata ba daga annabi shi yasa ake tsoron kar aje ayi abin da ba daga annabi bane kuma banda wani an kirkiro wani abu a cikin addini dan haka wannan ka'idar da wasu daga cikin malaman bid'a suke faɗa ba ta inganta ba me suke cewa malamai sun yi ittifaki ko cewa wai ya halatta ai aiki da hadisi ba idi a wajen faralal aiki to su ai malama al-imam al-bukhari bai rabu da wannan ka'ida al-imam ad-darqutni bai rabu da wannan ka'ida ibn hajar al-asqalani bai yarda ba al-imam az-zahabi bai yarda ba ibn kathir bai yarda ba al-imam to su ai malaman su waye malaman su ban gaya mai al-imam muslim bai yarda ba abi dawud al-imam an-nasa'i ahmad ibn hanbal su waye malaman gaya mana dan Allah to dan haka wannan magana ƙarya ne wanda ake tawo malamai sun yi ittifaki akan wai hadisi ba'if wai a iya aiki da shi amma akan farala ba akan haramci da halarci ba ko akan ba da wani labari to da haka yan uwa hadisi bai inganta ba akan wannan maganar kuma wannan maganar ƙarya ne ittifakin da suka fi ƙarya ne babu inda aka yi ittifaki akan cewa in dai an tabbata mutum magana shi ba gaskiya ba ce ko ba a yarda ba da shi to babu inda aka ce an yi ittifaki in ya rawato ruwaya in ma wata iri ne a yi aiki da ita malam yake cewa sawa al'ahakami warkisa su wattarye duk sai ne labarin da aka samu a wajen wannan matama wanda aka tabbata makaryaci ne ko wani hukunci ne wajen bangaren haramci ko halarci ko kaza in aka yi kaza kaza ake yi ko kissa ko kwadai tasuwa wa gairi ha illa mu bayyana sai dai in ma za ka ka labarin shi a matsayin za ka bayyana halayen shi don a tsorace shi makarunan bi bayani wa bi'i kuma ka hada da cewa tare da yi wa mutane bayani akan cewa to wannan mutumin makaryaci ne yana kirkirar magana ya jingina ta zuwa tabi'i ko sahabi ko manzan Allah qala husyudi bil tadrib al-imam husyudi ya hudo magana a cikin at-tadrib ya ani tadrib wa rawi to ina masu ce an yi ittifaqi su suka yi ittifaqi al-imam husyudi ya ce duk mutumin da aka tabbata ba mai gaskiya bane ko yana jefa ƙarya kaɗan kaɗan ko duk zantan shi in aka bibiya akwai kuskure yadda bai halarta ba a karɓi ruwaya a wajen shi ko ma wani irin labari ne ba sawa'an labarin na kwaɗai ta zuwa ne a farkon aiki ne ba da hukumci ne haramci ne halarci ne bai halarta ba la ta juzu riwayatu wa tuhramu riwayatu an an haramta riwaya daga wajen shi dan haka yan uwa zamu tsaya daga nan kadiba tadribur rawi na al-imam as-suyuti a mujalladi na farko safa ta 274 wa ma kana min sidqin fa min Allah wa ma kana min qabrin aw zalalin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullaha li wa lakum to da haka yan uwa kenan a nan za mu yi itibari wanda ba diya ba me muke iya lura a wannan kisa dangane da waɗanda suka kirkiro ta suka dora ta me suke so su cimma gurin su kuma waɗannan malama wanda suke dakushewa duk inda bid'a take kuma kankancin ta su kuma me suke ne yana neman itibari ne guda biyu da itibarin makaryata kuma da masu turewa ƙarya masu turewa ƙarya su ne manyan malama إنسى الإمام البكاري ابن هجر الأسقلاني الإمام الزهدي الإمام السيودي الإمام الدار قدني ابن إيراد وما أشبه ذلك نعم نعم اعتبار مرقو أكن كنا من الوباعين وأنت تيجي كل كيلو أتريا تجينا تيزاك من زعل نعم نعم kun gane abin da didi yake ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaukaka shi da darajar shi da yadda aka siffofin shi in gadi basira a sahiha na nasiru dinu da arba'in in gadi basiyar na ibnu hisham in gadi basiyar na ibnu isa in gadi ba a alamun nubala siyar a alamun nubala da imam zahabi cewa manzan Allah ya yi kowa haƙuri akan kuma abin da yake ya yi kowa haƙuri akan kuma mene kaga nan abin da suka nuna manzan Allah ya yi zalama kuma akwai wani nau'i na hasara kuma haka ba zai dauka ka ba wa na wani ka ba wa na wani to ni kuma me ka bani mana ya ji kari ko ba ku gane ba to wannan idan sun karanta siffofin manzan Allah to wannan manzan Allah baya ne suka mai da shi ba gaba bane suka ɗaukaka shi yanzu suna so ai su kawo wata ɗaukaka da aka ba annabi wanda ba a ba ba sauran annaba ko sai suka biyo kuma ta hanyar san ta mutuncin manzan Allah didi ka samu masha Allah bayan wannan su makaryata so suke su ɗaukaka manzan Allah ta koma wata hanyar bayan shi kuma annabi Allah ya mishi ɗaukaka da bai buƙatar kowa ɗaukaka shi wannan mun kare da shi su kuma waɗannan malaman bangare na biyu wanda suke so su dakushe duk wata bid'a ko da karama ce ko babba ce su kuma me suke so su bayyana mutane a a gaba ne a za'ayi wannan zan baki iya abin da ya bayyana a karatun su nuna mutane tabbatin cewa duk inda ƙarya take to a hili take kuma duk inda gaskiya take ita ma a hili take kuma duk inda ƙarya take to za ka a tsakanin zancanta za a riga mene tufka da warware kada kuma ce a baya ma sun yi tufka da warware sun ce wai ka riƙe annabi ibrahim a matsayin badaɗi ya ce kai da na riƙe ka a matsayin mazoyi wanda kuma malaman sunna sun tabbatar cewa alkulla afdalu min almahabba Allah ka tartar da ko ka ta alkalilu afdalu min alhabibi masha Allah barakallahu fikum wa'annan malaman suna so su hudduwa mutane ƙaryar masu ƙarya ne wa'inda suke kirkiro a ƙarya su jingina sai zuwa ga manzan Allah akan abin da ba a yi ba su tabbatar a cewa an yi kuma irin wannan kisosin shine zaka iske a maulidi na manzan Allah da ake wanda shi kanshi ma bashi da asali a addini zaka suna haka zuwa mutane suna ba mutane labari ana Allahu Akbar Allahu Akbar ana kabbara kai kuma baka san ba malam ƙarya ce yake zazzaga kai kuma kana kabbara shi malam yana zazzaga ma ƙarya kai kuma kana kabbara cewa kissar dukan ta ma babu ita girgirwa ne ake su a suka wadi shine masana addini in mu ne muka wadi ya ce ai makaryata ne ai bisa sa annabi ne to yanzu al-imamu dara kudin yana sa annabi ko bai san to shi yace wannan kissa wadda take nuna cewa wai manzon Allah da ya Isra'i da Miraj har ya wuce sama ta bakwai har sun zance da Allah ya ce ƙarya ce al-imam al-bukhari yana sa annabi ko bai san to al-imam al-bukhari ya ce wannan kissa al-ƙarya ce ibn hajar al-azqalan yana sa annabi ko bai san ya ce ƙarya ce al-imam az-zahabi yana sa annabi ko bai san al-imam an-nawawi to duk sun ji wannan kissa ƙarya ce to yanzu ina zaka zo ga mu kuma to bi hanaka da rabbana wa bi hamdika na shahadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh